فعل المضارع وجزمه بلا ولا من طلب نعم وجزمه بلا ولا من طلب ولم ولما ولماض قلب وجزم وجزم شرط وجزا بإن وما أي متى أيان أن حيثما مهما إذ ما أين من ويعطى فأجواب لا يصح شرطا نعم إذا فجاءت اللفا بدل والرفع في جواب ما ضار أقل التصغير
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka za mu ci gaba da karatu a wannan rana ta asabar wanda 24 ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya dace da biyu ga watan goma shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatun littafin a tuhfatul wardiya wallafar abu hafsin umar ibn muzaffar ibn umar ibn alwardi rahimahullahu ta'ala da littafi wanda aka fi sani da dan wardi a wannan darasi shi ne darasi na 23 a cikin jerin giyar karatuttukan wannan littafi za mu tashi sabon babi shine jawazimul fi'ili a darasin da ya gabata an yi bayanai sosai akan abin da ya shafi na wasibul fi'ili yau kuma za a yi bayani akan jawazimul fi'ili to hawa yau dai shi wannan fi'ili shine alfi'ilul mudari' dama yana da nawasibu kuma yana da jawazimu kamar yadda muka faɗa cewa duk lokacin da ya kasance mujarradi ma'ana tajarrada anil jazim wan nasib to wajibi ne ya kasance wato marfo'i da ka ce ya zahabu yana tafiya to za ka ga ya zahabu mujarradi ne babu wani nasib ko jazim da ya gabace shi to shi yasa ya wajaba an ya kuna marfu'an amma an samu nasib daga cikin nawasibu da muka ambata a baya to sai a yi masa nasaba haka yin an samu jazim daga cikin jawazim da za mu karanta a yau to sai a ɗaure shi sai a yi masa jazma kamar yadda bayani zai zo daki-daki insha Allah. to shi ne malam ya ce wa jazmuhu yi masa jazma wannan hu yana komawa ga alfa'il bai ma'ana alfa'ilul mudore ba a maganar fa'ilu amrin ba a maganar fa'ilun madin sau da haka ana magana ne akan alfa'ilul mudore shi ke ɗaukar wannan hukunci to wa jazmuhu yi masa jazma idan an ce jazma shine ɗauri ya zan harafin ƙarshe na kalma a ɗaure ta shi ake kira a layin la'irabi ana kiransa jazma a layin benayi ana kiransa da as-sukun in ana magana sukun to wannan layin benayi yake idan kuma ana magana akan al-i'rab to shine sai a kawo maganar aljazmu to yi masa jazma ya tabbata ai wasabata jazmuhu bila yi masa jazma shi alfi'ilul mudari ya tabbata ko kuma wawa jaba jazmuhu bila yi mai jazama dala ya wajaba duk sanda ka gala inda ta cika sharuɗan da za a ambata na jazama to wajibi ne ta wa ƙarshen fi'ili mudari jazama wala min hakanan ya wajaba a yi mafi'ili mudari jazama da lamu duk lokacin da aka samu la ko lamun sun gabaci fi'ili mudari'i to bala ya ce ya zama tilas a yi masa jazama to sai malam ya ce wace la ake nufi wace lamun ake nufi sai ya ce talaba waɗanda suka zo suka yi dalala akan nema la wadda ta yi dalala akan nema ita ke yin jazama akan fi'ili mudari'i shine ko dai ta zamo lamun nahai ko lamun du'ai da annahayu da addu'a dukkan su nema ne shi annahayu nema ne ana kiransa da talabut tarki shi kuma addu'a ana kiransa da talab talabu husuli shayi neman abu ya same ka kenan kaga lamun na fai ta fita ba ita ake magana ba duk wata lamun da za ta zo tana dalala akan annafai wannan ba lamun talabin bace ita ba ta yin jazama akan alfi'ilul mudari saboda haka an takaita wannan lamun din iya wadda ta zo ta yi dalala akan nema to shi yasa ya ce talaba wannan alif alifu tasniya ce da ita laɗin nan da lamun ɗin nan su aka wata siniya saboda haka dala da lamun suka yi dalala a kan nema misali in ka ce la tashar la tushrik billahi saboda haka yanzu wannan ibara taka abin da ka ce karkasha ko karkai shirka da Allah to wannan nema ne talabu tarkin ne ake kiransa kana nemansa da ya bar shirka kana nemansa da ya bar shan abin sha to irin wannan la ita ke yin jazama shi yasa ya zan wajibi ka ce la tushrik ba za ka ce la tushrika ko la tushriku ba sai dai ka ɗaure wannan kafin shine harafi na ƙarshe na fi'ili la tashrab ba za ka ce la tashrabu ba in dai hani kake nufi ba korewa ba to ya zama wajibi ka ce la tashar karkasha to wannan kenan ko kuma ka ce litakara alkitaba lalle ka karanta littafi to wannan la lamul amri ake karanta ta dullo ala talabi saboda haka kana neman sa da ya karanta littafi to shi yasa ya zan wajibi a ɗaure fi'ilin sai ka ce littaqara littajilis alal kursi ka zauna kan kujera to shi yasa dukkan su ya zama wajibi a yi musu jazama to sharaɗin su na farko kenan sharaɗi na biyu a ya zan fi'ilin nan da sun ka shiga gare shi fi'ili ne mudari don in sun shiga ga madi to kaga wannan ba magana jazama a kai ba to shi yasa can Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tahzan inna Allah ma'ana la tahzan a gani bai ce la tahzanu ba sai ce la ta hazan tula sai ka ce harfu na hayin mabniyun ala sukuni ta hazan fi'ilun mudari'un majzumun bilamin nahayi wa alamatu jazmihi as-sukun لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الأخير وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت saboda haka hani ne to wannan ita ake kira da lamun ta hani wani lokaci takan zo addu'a idan ya zan maganan nan ana fuskantar da ita ne tsakanin bawa zuwa ga Allah to babin ladabi ba za ka ce mata lamun na haye ba domin bawa baya hana ubangiji ba zai yi ba to shi yasa can rabbana la tu'akhizna la tu'akhizna to anan ba za ka ce lamun na haiba sai dai ko ka ce lamun du'a'i ko lamun talabi ta'adduban ma Allah subhanahu wa ta'ala mabniyun ala sukuni to akhiz sai ka ce fi'ilun mudari'un majzumun bi lami addu'a'i ko lami talabi wa alamatu jazmihi as-sukun litajarrudihi عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت سبحانه وتعالى saboda haka sai ka kiyaye idan maganan nan ta shafi bawa da bawa to sai a kira ta da lamun nahai idan magana ta shafi tsakanin bawa ne zuwa ga Allah to sai a kira ta lamun du'a'i to shi yasa wannan fi'ili fi'ilu du'a'i ake kiransa duka wannan ana yin sani ta addu'a to shi yasa suka ce da itala da lamun talaba talaba dinnan sai suka faɗe shi kala biyu suka ce ko dai ya zamo hani ko kuma ya zamo addu'a hani wannan tsakanin bayi da bayi ko kuma shi Allah yana magana da bawansa domin shi Allah subhanahu wa ta'ala zai hana bawa don bawansa ne amma bawa zuwa ga Allah yana roƙon wani abu ko kuma ya zo da siga zahirinta kama hani ne to wannan saboda ladabi sai a ce addu'a da ya addu'a ta shi yasa an ka ce rabbana an ka fara gabatar da rabbana a shi zai nuna maka addu'a ce eh shi zai nuna maka addu'a ce to haka ita ma lamun take kamar yadda muka ba da misali kamar can faɗin Allah ta'ala liyun fiq zu sa'atin min sa'ati liyun fiq to li din nan sai ka ce lamul amri mabniyun alal kasri yun fiq sai ka ce fi'ilun mudari'un majzumun bilamid amri وعلامة جزمه السكون لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر ذو شين فاعل to haka nan can wana dau ya maliku liyaqadi alaina rabbuk a gani liyaqadi asalinsa ya qadi bi harfi illa fi akhirih amma saboda an shigar da lamu a lamul amri ko kuma lamul du'a ko lamul talabi to shi yasa aka ce li yaqdi to li sai ka ce lamu lamu talabi ko lamu du'ai eh mabniyun ala al-kasri yaqdi sai ka ce fi'lun mudari'un majzumun bi lamil talabi ko lamil du'ai wa alamatu jazmi hasfu harfi illa fi akhirih وعلى آخره لأنه معتل الآخر dama bayanai sun gabata duk sanda aka samu fi'ili yana da illa a ƙarshensa to in aka sa masa nasibi ko jazimi to sai a shafi harfi wadda shi ne ƙa'ida to wannan shi ne abin da malin yake nufi bela wala min talaba duk nan bayanai da muka yi sun kunshe su to sai malam ya ce walam walam ma wale madin kalaba to daga cikin jawazimu tunda ya ambaci la ta annahayu sannan ya ambaci lamun ta lamul amri ko lamul talab to sai ya ci gaba da faɗa harufa ko adawatu sai ya ce walam akwai lam eh yawwa kamar lam ya zahab zaidun ai zaidu bai tafi ba akwai lamma lamma ya zahab zaidu lamma ya zahab zaidu ko lam ya zahab zaidu to kaga su ma suna yin jazama kamar yadda wa'ancan da suka gabata suke yin jazama to su ma suna yin jazama amma sharaɗinsu shine ya ce wa ba suka juyar da wannan fi'ili na mudari'i limadin suka mai sai zuwa ga ma'ana ta madin lidin nan ma'anar ta ila alama da basi ya kokari ya ɗau daya ta ba sha Allah alhamdulillah ga shi ka zo ko mun fara a wai haka wuce ta ba sha Allah kana gari ai ko to za mu haɗu insha Allah in na gaba karatu eh saboda haka liɗin nan ma'anar ta ila ai wa qalaba ila madin suka juyar da alfi'il mudari ila mudai domin fi'ili mudari dalala ɗinsa ta halice ko kuma al-istiqbal to in suka shiga gare shi to sai su ɗauke shi daga wannan dalala ta haliya ko istikibaliya zuwa almadi ko almadi don yanzu in ka ce lam ya zahab zaidun abin da ya gabata ne kake faɗa ya riga ya gabata zaidu bai tafi ba walam ma ya zahab zaidu labari ne kake faɗa wanda ya riga ya wuce kamar lam yalid walam yulad Eh? walamma ya da imanu fi ƙulubikum to wannan shi ne to ‘yan uwan juna ne da ita lam da lamma saboda haka abokai ne malamai sun yi bayani sosai a cikin littattafansu cewa sun haɗu akan wasu abubuwa guda biyar sannan kuma sun rabu sun bambanta a cikin abubuwa guda biyar kenan masailu guda goma ake ambata dangane da su na farko sun haɗu zaman kowanne daga cikinsu harafi lam harafi ce lamma ma harafi ce ba wadda a suna cikinsu sun yi ittifaki akan wannan na biyu kuma sun haɗu akan annafiyu kowace daga cikinsu tana korewa shi yasa wajen la'irabi sai a ce harfu nafiyin da ita lamɗin da lamma na uku sun haɗu akan kuma shigansu akan fi'ili mudari ba su shiga ga wani fi'ili sai mudari sun yi ittifaki akan wannan dalam da lamma dukkaninsu suna shiga ne akan fi'ili mudari dukkaninsu sannan na hudu sun yi ittifaki akan yin jazama ga shi fi'ili mubari lam in ta shiga sai ta mai jazama lamma in ta shiga sai ta mai jazama sannan na biyar sun haɗu akan juye shi daga ma'anarsa ta hali sai su mai sai zuwa ga ma'ana ta madi to waɗanga abubuwa su ne mahallu al-ishtirak bainahuma to saura biya inda sun karabu wa zai kawo mana su abubuwa guda biyar inda sun karabu yanzu mun faɗi mahallu littifaki bainahuma kana ta ana nema amsa kuma kana mm babu amsa me amfanin mm in ka ce in sai yi tsammanin ko akwai wani abu a mahallu aliftirak inda lam da lamma sun karabu guda biyar mu ambaci mahallu littifak shine inda suka rabu wuri na farko shine ita lam ya halatta a gwamaya ta da sharaɗi a samu wani adawatu na sharaɗi a gwamaya ta kaminta wannan ya halatta a larabci kamar can faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika sai ce fa illam tafa'al fa ma ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas kaga fa in harfu sharɗi sai aka ce lam to haza la yajuzu ga lamma ita lamma adawatu na sharaɗi ba zai biyo bayanta ba da lamma ta an hakawa ba a cewa fa'il lamma to wannan wuri na farko da sun ka bambanta kenan wuri na farko sannan wuri na biyu ita ma ita lamma wajibi ne manfiyuha abinda an hakore nata an ya kuna muttasilan bil hal lamun qati'an anil hal ya zai ya sadu da halin da ake magana sabanin lam lam ya juzu qat'u manfiyuha anil hal misali ita lam zaka iya cewa آه لم أرى زيدا في العام الماضي بنغا زيد بقى شكرا تغباتا أما لا يجوز أن تقول ولما أرى زيدا في العام الماضي بنغا زيد a shekarar da ta gabata ba da in ka faɗi haka to ka yanke almanfiyuha akan alhal alhali ita kuma manfiyuha labudda an ya kuna muttasilan bilhal ma'ana abin nan da ka kori ya ci gaba da tafiya har lokacin maganarka wannan wuri na biyu kenan wuri na uku kuma ita lamma labudda an ya kuna manfiyuha ƙariban bilhali dole ya zamo dab da hali kai ya zamo nesa kai ya zamo kai ya zamo nesa misali a za ka iya cewa walamma ara zaidan al'ana a walamma ara zaidan anifan za ka iya faɗan haka ɗazu ban ga zaidu ba kaga ɗazu da yanzu suna da mi kusanci amma ba za ka ce walamma ara zaidan fi shahari ba ko fil yaumaini ko fi salasati eh ba za ka faɗi haka ba to sai an samu taƙarubi tsakanin alhal da kuma manfiyinta sannan na hudu lamma wajibi ne a manfiyuha muntazirul tawaqqu'i ne yuntazaru tawaqqu'uhu bai auku ba amma ana kyautata zaton zai auku nan gaba sabanin lam idan ka ce lam ya ati zaidun ba'at lam ya ati zaidun zaidu bai zo ba to wannan manfiyin ya shafi a hawal guda uku ya shafi almazi ya shafi alhal ya shafi almustaqbal bai zo ba har zuwa lokacin da ake magana kuma ba a tunanin nan gaba ma zai zo amma in ka ce walamma ya ati zaidun to abinda kake nufi inda aka wuce zaidu bai zo ba har zuwa yanzu da nake magana amma akwai yiwuwar zai zo nan gaba shi yasa can Allah ya ce lam yalid wa lam yulad bi ma'ana fil madi lam yalid wa fil hal lam yalid wa fil mustaqbal lam yalid wa lam yulad fil hal wa lam yulad la fil madi wa lam yulad fil hal wa lam yulad fil mustaqbal amma da aka zo ga lamma sai aka ce wa lamma ya da imanu fi qulubikum har zuwa yanzu imani bai shiga zukatanku ba ashe ana tawakkuin shigansa a cikin zukatanku shi yasa daga baya an samu da dama daga cikinsu wasu imani ya yi tamakkuni cikin zukatansu su qalatil a arabu din nan amanna to wuri na biyan na ƙarshe shine ita lamma ya halatta a shafi manfiyuha fi'ilinta wanda an ka kore wanda ta yi jazama a kansa ya halatta a shafe shi misali kana iya cewa ƙarabtul madinata walamma ai walamma eh adkhulha ƙarabtul madinata walamma adkhulha to ya halatta ka shafe a da haɗin sai ka ce walan ma kar ka yi waƙafi amma la ya juzu galam ba za ka ce ƙarabtul madinata walam ga shuru ba haza la ya juzu to wannan shine mahallu aliftirak guda biyar الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى الله يغفر تامسا ya waƙe su a cikin wani littafi na shi mai suna lam'ul barki fi ma lizi tashabuhin min alfarki littafi ne da ya rubuta na nahau adawatu ya tara da wasu abubuwa waɗanda ga zahiri sun yi kama da juna wala Allah 'yan uwa ne amma kuma sun rarrabu ta wasu fuskoki to su ya ɗoka ya tawawaƙewa to a cikin littafin nasa yana cewa lam taktarin bi sharɗi lamma wattasal man fiyuha bil hali za ƙurbin hasal wa za tawaqqu'in wa hasfuhu yahil lil ilmi fil kulli khilafin lam naqul to aka yi tara su guda biyar kamin sama jalaluddin suyuti rahimahullah ya ambace wannan bayani a littattafansu guda biyu ko in ce uku akwai al'ashibahu wan nazairu fin nahawi ba na usul ba na qawaidul fiqhiyya ba yana da al'ashibahu wan nazair fil qawaidul fiqhiyya to ba shi ake magana ba yana da al'ashibahu wan nazairu fin nahawi shi na nan mujalladi hudu ne to haka kuma ya ambata a cikin littafinsa jam'ul jawami'i fin nahaw sannan ya sake yin sharhi ya sake kawo magana kuma cikin sharhin jam'ul jawami shine ham'ul hawami fi sharhi jam'il jawami to saboda haka in za ka larabci abinda a hikima kawo wannan ka san inda ya halatta ka kawo lam da inda ya halatta ka kawo lamma eh kakkashi an ce ai yan uwan juna ne shikenan kai ta yawwa to shi yasa ya zan wajibi ka haddace goma din nan biyar sun haɗu biyar kuma sun rabu to waɗannan guda hudu da ya ambata dukkaninsu suna yin jazma ga alfi'ilu almadi alwahid fi'ili guda suke wa jazama kenan kashi biyu ne sai ya ci gaba da kawo kusan guda goma sha ɗaya da yan haɗa sun zan sha biyar to su kuma sha ɗaya ɗin nan suna yin jazama gami ga fi'ilai guda biyu ana kiransu da jawazimul fi'ilai ne to sai ce wa jazmu sharɗin wajaza bi in wa ma ayyin mata ayyana an na haisu ma zuwa ƙarshe ya ce wa bi in ko wa jazmu sharɗin yin jazama ga fi'ili na sharaɗi wajaza ai wajaza'in an shafe hamza saboda wazani da kuma sakamakon sharaɗi bi in da in shi ma ya, ya tabbata saboda haka a fi'ili na farko shi ake kira fi'ilu sharɗin fi'ili na biyu shi ake kira jaza'u sharɗin ko jawabu sharɗin ko jaza'u ko jawabu da abu ɗaya ne to su adawatu ɗin nan da za a ambata dukkaninsu suna yin jazama ga shi daga shi fi'ilu sharɗin da kuma jawabu sharɗi su waɗancan da suka gabata eh la da lamun lamul amri da lam da lamma su suna yin jazama ne ga fi'ili guda amma waɗanga adawatu su suna yin jazama ne ga fi'ilai guda sau da haka fi'ili na farko an kira shi fi'ilu sharɗin fi'ili na biyu an kira shi jaza'u sharɗin to shine ne kamar misali faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in yantahu yugufar lahum in yantahu asalinsa yantahu na ne sai aka shafe nunin raf'i saboda in to yantahu shine fi'ilu sharɗin yugufar asalinsa yugufaru ne marfu'un ne li'annahu mujarrad amma sai aka yi mai jazama saboda jaza'u shartin ne wa jawabu saboda haka yantahu shine fi'lu shartin yughfar shine jaza'u shartin ma'ana sakamakon yi musu gafara sharaɗinsa to shine su hannu daga shirka in sun daina shirka to duk wani abu da suka yi Allah zai yafe musu za a gafarta musu to kaga in ta yi jazama ga fi'ilai guda biyu haka nan wama to in misali sai ka ce harfu sharɗin ita dukkanin nuhatu sun ittifaki kan cewa ita harafi ce to shi yasa harfu sharɗin ake cewa amma sauran malamai sun yi saɓani wasu sun ce sunaye ne sauran goma da za a ambata nan gaba to in sai ka ce harfu sharɗin mabniyun ala suku yantahu sai ka ce fi'ilu sharɗin mubari'un ko fi'ilu sharɗin mubari'un majzumun bi'in وعلامة جزمه حذف النون على آخره لأنه من الأمثال الخمسة التي ترفع بثبوت النون بثبوت النون كو وتنصب وتجزم بحذفها وواو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل أه؟ شيني فاعل يغفر فعل مضارع مغير الصيغة وهو مجزوم لأنه جواب شرط وجزاؤه وعلامة جزمه السكون لتجرده عن الناصب والجازم ولخلوه عن نوني التوكيد آه لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر wannan shine abin da yake nufi da wa jazmu shartin wa jaza in wa ma to sai wa ma ita ma ta daga cikin adawatu sharti ko kamar faɗin Allah ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lam hullahu ya'lam kaka ce ya'lamu hullahu ya'lamhu can bakara ma nan sakh min ayatin aunun siha sai ce na'ati bi khairin minha ma nan sakh to nan sakh shine fi'lu shartin na'ati shine jawabu shartin shi yasa aka shafe harfe illa saboda haka ma adatu shartin mabniyun ala sukun nansakh fi'lun mudari'un majzumun bima الشرطية وعلامة جزمه السكون لأنه فعل شرط لا بد أن يكون مجزوما to can wancan fi'ili na ƙarshe na ati shine jawabu shartin majzumun wa alamatu jazmihi hasfu harfil illa ala akhirih wal kasratu dalilun alaiha to sai sai an kula da wannan sosai suna nan da yawa cikin alkur'ani hakanan ayyin muna da ayyu a yi mata jarra ne saboda adafi kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ayyamma tada'u falahul asma'ul husna ayyamma tada'u asalinsa tada'una ne tada'una ne li'annahu min al-af'ali al-khamsa amma sai aka shafe nunin raf'i saboda ayyan dinnan da ta gabata ayyan eh ma tad'u ay ma tad'una falahu eh falahu al-asma'ul husna eh jumla ismiya anan ita ce jawabu shar wanda za a yi magana akan ta insha Allah ta'ala to haka nan akwai mata akwai mata kamar faɗin mawaƙi walakin mata yustarfidi yustarfidil ƙaumu urfidi ya ce duk sanda mutane suka nemi a ba su gudunmawa za a ba su gudunmawa yustarfit sai aka yi mai jazama saboda mata yustarfit jawabu shar sai aka ce urfit متى تذهب أذهب متى يذهب زيد أذهب معه sharaɗi ne in dai zaidu ya tafi to zan tafi tare da shi to wajibi ne fi'illan nan guda biyu a yi musu jazama mata ya zahab zaidun sai ka ce azhab zaidun allahu al'asulu kaka ce azhabu ma'au wadda shi ne asali sannan muna da ayyana ayyana shi ma ko kamar faɗin mawaƙi ayyana nu'minka ta'man gairana ayyana nu'minka ta'man nu'minka shine fi'ilu sharɗin shi yasa aka yi mai jazama aka ce nu'min ta'aman shine jawabu shars shine jawabu shars shine jawabu shars sannan mala ya ce kuma muna da anna anna kamar faɗin mawaƙi khalilayya anna ta'atiya niya ta'atiya ya ku masoyana yana magana da masoyansa ce duk inda kun ga dama ku zo to ku zo mana ba hana ku ba to mahallin shahid ta'atiya niya ta'atiya niya sai aka shafi nunin rafi li'annahu musanna sai ce ta'atiya shi ma aka sake shafi nunin rafi madadin ta'atiya ne wancan ma ta'atiyani ne sai aka shafi nunin rabi saboda ayyana da anna da ta gabata kamar misali ka ce anna takun akun ma'aka duk inda ka kasance zan kasance tare da kai anna tajlis tajlis ma'aka ba matsala akwai haisu ma kamar faɗin mawaƙi haisu ma tastaƙin yuqaddir laka Allahu najahan duk lokacin da ka zama mustaƙimi eh kana da istiƙama to Allah zai ƙaddara maka cin nasara akan jarabawa ne ko aka wata bukata ce ta duniya ka zama mustaƙimi fastaqim kama umirta shi ake bukata ka zama mustaƙimi to mahallu shahid tastaqim haythu ma tastaqim yuqaddir tastaqim shine fi'lu shartin majzumun ai mai jazama saboda haisuma yuqaddir shi ma aka yi mai jazama saboda jawabu shartin ne wa jaza'uhu haka can fadin Allah ta'ala wa qalu mahama ta'atina min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bi mu'minin kaga sai aka ce ta'atina madadin ta'atina ta'tina to tunda mahama ta zo wannan ba zai yi ba haza la ya juzu sai aka ce mahama ta'atina kaga mahama eh sai ka ce adatu shartin mabniyun ala sukuni ta'ati sai ka ce fi'ilun mudari'un majazumun ko bi mahama wa alamatu jazmihi hasfu harfil hasfu harfi illatin على آخره لأنه فعل شرط وفعل شرط لا بد أن يكون مجزوما والكسرة دليل عليها تأتي wannan kasara ta ta'un ita ke dilala kan cewa an shafe wani abu don bai yiwa ƙarshen kalma harafi na ƙarshe ya zo da kasara labudda akwai wani abu da an ka shafe to jawabu shart jimla ce ismiya ita ce fama na hannu laka bi mu'mini fama na hannu laka bi mu'mini sannan mala ya ce akwai izma wa izma haɗe suke da maɗin nan da iz wa izma kamar faɗin mawaƙi wa innaka izma ta'ati ma anta amirun bihi tulfi man iyahu ta'muru atiya wai abin da yake cewa lalle kai duk sanda ka aikata abin da kake umurta wani da shi ko to insha Allah zaka ga waɗannan da kake umarni da wannan abin su ma sun aikata sakamakon sun ganka kana yi amma ka ce ai kai ba ka yi sai ce ha to wannan ne muna wasa da hankali to mahallin shahid izma ta'ati sai aka shafe harfi illa izma adatu shartin mabniyun ala sukun ta'ati eh fi'lun mudari'un majzumun bi izma ash-shartiyya ko wa alamatu jazmihi حذف حرف العلة على آخره والكسرة دليل عليها لأنه جواب ش... لأنه فعل شرط دينا جواب شرط تلفي تلفي أي تجد أه؟ معنى تلفي سيأك شافي حرف العلة تسيك تلفي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف علة على آخره والكسرة دليل عليها لأنه جواب شرط وجزاؤه تسمي سيما لا يتي منا دا أين كو يوا shi yasa wasu kuma sun ce aina din na in ka ga dama kana iya hada ta da mimu sai ka ce aina ma to duk dai za ta yi aiki kamar can faɗin Allah ta'ala aina ma ta kunu yudrik kukumul mautu aga yudrik saboda jawabu sharɗin ne ta kunu madadin ta kununa eh to sai ka ce aina ma adatu shartin mabniyun ala sukuni ko takunu takunu na asali takunu sai ka ce fi'ilun mudari'un majzumun bi ainama wa alamatu jazmihi حذف النون على آخره لأنه فعل شرط وهو من أفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون على آخره آخرها to da aka zo ga jawabin shart sai aka ce mi yudrik shi ma sai aka daure shi to sai ka ce fi'ilun mudari'un majzumun وعلامة جزمه السكون لأنه جواب الشرط وجزاؤه to haka in ka bi ƙur'ani za ka yi ta ganin su suna nan ba iyaka to sai man an ganta ko kamar man ya amal su'an yujiza bihi duk wanda ya mugun aiki za a saka mai da shi ko? kamar can faman ya amal mithqala zarratin khairan sai aka ce mi yara eh sai aka shafe alif aka ce madadin yara sai aka ce yara eh to faman man sai ka ce adatu shartin mabniyin ala sukun يعمل فعل مضارع مجزوم بمن الشرطية وعلامة جزمه السكون لماذا؟ لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وهو فعل الشرط توتن يارا eh sai ka ce yara sai ka shafi ha'un in an zo li'irabi rarrabewa ake yara sai ka ce mi fi'ilun mudari'un majzumun wa alamatu jazmihi hasfu harfil illati ala akhirih wal fatahatu dalilun alaiha li'annahu mu'tallul akhiri wa huwa jawabu shart wa jaza'uhu to haka shi ma man ya'mal kaga ba a ce ya amalu ba to da mun ji ka kana wa man ya amalu eh yawa wa man ya amalu to an san cewa eh ya kamata a kai ka makaranta to shine man ya amal su an yujiza madadin yujiza sai aka shafi alif yujiza eh to harufan sun ƙari ko kuma mu ce adawatu duk waɗanga da ya lissafa maka tun daga in har zuwa man dukkaninsu kowace daga cikinsu ta jizimul fi'ilainil mubari aini kamar yadda misalai suka gabata to amma gudun karka zo wata rana kaga aka san abin da an ka faɗa to shi yasa ake son a yi ma wani bayani kasan matsalar na hau yanzu duwa ga ƙa'ida da ya gaya ma za ka kamar ka gane ko ba haka ba ne to amma wasu lokuta ana iya samun canji wasu lokuta ana iya samun canji to ƙa'ida asali da shi fi'ilu shartin da jawabu shartin kowannensu ya zama mubari'i kamar wasu daga cikin misalan da suka gabata an gane ko yawwa yawwa kamar irin su wa in tantahu fa huwa khairu abin nan kai a menene aya farko da muka faɗa in yantahu yughfar lahu ka gani kaga yantahu da yughfar kowannen su mudari to haza huwa al-aslu duk sanda kaga aka san haka ka duba fi'illan nan guda biyu kaga guda ba mudari'i bane ko dukkanin su ba mudari'ai bane to khilaful asli ne akwai dalilin da yasa akai haka amma al'aslu fi'ilu shartin da jawabu shartin kowannen su an yakuna mudari'an sannan wani lokaci kuma suna ita howa akasin haka fi'lu shartin madin jawabu shartin madin ana iya samu kamar faɗin Allah ta'ala wa in uttum uduna uttum mine ne eh uduna ha madin ne a gani amma kuma gami adatu shartin adatu shartin kaga ta tabbata ko to sannan kuma wani lokaci kuma wani lokaci ana iya samun shi jawab fi'ilu sharɗin ya zama madin amma jawabinsa ya zama mudari kaga sun saba shi jawabi mudari amma sharaɗi kuma madin kamar man kana yuridul hayatar duniya wa zinataha sai ce mi nuwaffi nuwaffi a ga man kana kana mece ce fi'ilin ne madin to ai ta ce fi'ilin sharti amma da aka zo ga jawabu sai aka ce nuwaffi nuwaffi da aka zo ga jawabu sai aka kawo mudari ko sannan wani lokaci kuma aka samu akasin haka sharaɗi mudari'i jawabi madin eh za ku wannan a ƙura'ani kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce man ya ƙum lailatal qadri imanan wahati saban gufira lau akwai lafazin da ya zo da man ya ƙum madadin man kama man ya ƙum kaga ya ƙum fi'ilin ne mudari'un amma da aka zo ga jawabu shar'i sai aka ce gufira lahu gufira lahu to wannan kenan to sai ya zan yanzu abin da yake sun yayi bayani a kansa an samu fi'il shartin dama an ce an samu fi'il shartin ana buƙatar me jawabi to sai ya zan jawabin ga la ya sifa an ya kuna sharɗan to ya za ka yi to shi ne za a baka mahita to shi kuma yakan zo ta fuskoki za su kai kusan guda bakwai gashi an samu sharaɗi amma jawabin sharaɗi la ya sifa an ya kuna jawaban to anan sai malamai suka ce sai a ɗauko fa'un sai a gwama ya ga jawabu shar to wannan fa'un sai ta yi nuni dalala akan cewa jawabin gani sharaɗi ya zo ala khilafil asli amma in ya zan ya inganta ta fuska yadda zai inganta shine ya zo da siga ta mudari in yantahu yugfar fi'lu shartin mudari'un jawabu sharɗin shi ma mudari'un to wuri na farko shine yace wa yu'ta fa fa an jawabin la yasihu sharɗa to anan sai yace sai a kawo fa'un ga shi jawabin da yake la yasihu sharɗan ba zai inganta ya zamo sharaɗi ga gare shi ba an gane ko bayyuwa sharaɗin nan ya zamo jawabinsa abin da ya biyo baya gare shi to anan sai a kawo fa'un duk sanda ka ga hakan to wuri na farko shine lokacin da ya zan mahallin jawabu sharɗin sai aka kawo jimla ismiya madadin a kawo jimla fi'iliya don asali a kawo jimla fi'iliya ko in yantahu yugufar kaga yugufar jimla ce fi'iliya fi'ilun wa fa'il to madadin a kawo ta sai aka kawo jimla ismiya wadda ka farawa da suna ina misali wa in tantahu fa huwa khairul lakum kaga in harfu shartin tantahu suratul anfal tantahu ka gani fi'lu shartin ko to amma da aka zo ga jawabu sharti sai aka ce fa huwa khairul lakum don asalin sa khairul lakum to khairul lakum kaga babu fi'ili to shi yasa aka kawo fa'u wuri na harko kenan wuri na biyu ko kuma aka kawo jimla talabiyya madadin a kawo fi'ilul mudari'un sai aka kawo fi'ilu amri kaga fi'ilu amri la yasufu an yakuna jawaban li shart kamar wa in janahu lis-salami fajnah fajnah kaga umarni ne ba mudari'i bane to fajnah la yasufu an yakuna jawaban li shart shi yasa sai aka sa mai fa'un sai aka ce fajina da mudari'i na ba a bukata eh ba a bukatar fa'un ko kuma wuri na uku sai an kawo fi'ili gairu mutasarrif shine aka kawo fi'ili jamidi kamar ni'ima ko bi'isa ko asa asa nake so in ce ni'ima ko asa kamar in tubudu sadaqati fa ni'imma a gani ni'ima jamidun ne la ya tasarraf ma'ana baka juya shi daga madin kamar sai mudari kamar sai amri ismu fa'il ismul maf'ul shi ake nufi da jamidun to tun da sharadi ya gabata tubudu kuma ga in kuma yana buƙatar sharadi to sai dai sharadin bai cika sharuɗa ba sai aka ce ni'im mafi sai aka ce to a kawo fa'un fa ni'im mafi saboda haka jimlan ni'im ma hi to ita ce jawabu sharda amma sai aka sata da fa'un rabitatun ana kiranta rabita eh wadda ta kulla alaka tsakanin jawabin sharadi da kuma sharadi ko kuma can faɗin Allah ta'ala in tarani ana aƙalla min kamalan wa walada sai ce mi fa'asa rabbi fa'asa alhali can sharaɗi ya gabata in tara madadin tara eh tara ne to ai akwai alif sai aka shafe ta to amma asa jamidun ne to shi yasa sai aka ce fa'asa fa'asa tare da misalan da mun fara kawowa a ɗazu za ka ga babu fa'un in yanta yi gufar ba a ce fa yi gufar ba ma nan sak min ayatin na'ati ba a ce fa na'ati ba man ya amal su'an yujiza ba a ce fa yujiza saboda su sun cika sharuɗa dukkaninsu jawaban sun cika sharuɗa amma waɗanda ba su cika ba ko kuma wuri na hudu sai ya zan jumlar ta fara da harfu tanfisin harfu tanfisin kamar saufa ko sino kamar faɗin Allah ta'ala wa in khiftum ailatan sai ce mi fa saufa a gani fa fa ba ce saufa kawai ba sai aka ce fa saufa yugunikumullahu min fadli saboda ga sharaɗi ya gabata don an riga an faɗa zai iya yiwa fi'ili sharɗin ya zama madin zai iya zama wa mudari wannan kai ya dame ka abin da kai ake son ka kalla yanzu jawabu sharɗi in dai har bai zo fi'ilin mudari'un ba to la ya sifu an ya kuna jawaban waje za bai cika sharuɗa ba wuri na biyar ko kuma ya zan jawabin na an gwama ya shi da lan to ita ma tana kawo mai na kasu lan ta gabata sannan aka kawo fi'ili wanda ya kamata ya tsaya jawabu sharɗin kamar in tastaghfir lahum saba'ina marratan sai ce mi falan yaghfir Allahu lahum kaga nan yaghfir bai aikinsa ba lan ta kawo mai cikas kun fahimta ai da ba a ce lan ba ya za a ce ya gafir lahum eh inda babu la'alar ta kadiri duk da larabcin ba zai yi ba tunda ta riga an kore an kawo sharadi in ta stagfir lahum saba'ina marratan sai aka ce falan ya gafir Allahu lahum kaga sai aka kawo fa'u saboda lanta gabata sai wuri na shidda ko aka gwamaya shi da kat to ita ma tana kawo mai cikas kat ko dai a kawo ta labzan ko ma'ana kamar yusuf in yasrik faqadi saraka akhun lahu min qabl ka gani in yasrik kaga an samu sharadi an samu harfi shartin yanzu muna buƙatar jawabi to sai zan fi'ilin nan ƙad ta fara biyowa baya to bai yiwa ɗaya a ce ƙad saraka ƙad saraka akhun lahu min qabl shi yasa aka ce faqad saraka akhun lahu min qabl ko kuma in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat ko fasadaqat to shi ma akwai takadiri ai in kana qamisuhu qudda min qubulin faqad sadaqat don kakka gaba a kawo karbaka ce to an saba abin da an ka faɗa akwai takadiri wal muqaddaru kal mazkuri taqdirul kalami in kana qamisuhu qudda min qubulin faqad sadaqat na hau kenan eh ya tara abubuwa ko to wannan su ne wurare guda shida wuri na bakwai su ne zai rufewa da su a to sai ce na'am iza fuja'atin lilfa badal warraf'u fi jawabi ma dara aqal to akwai lokacin da kuma zaka ga jawabu sharɗi ɗin nan bai cika sharuɗa ba saboda waɗancan dalilai da muka faɗa amma sai a ƙi kawo fa'u sai a kawo iza alfuja'iyya wadda za ta zama madadin fa'un saboda haka ita tana, tana niyaba ne akan fa'un fa'un ya kamata a kawo amma fa'un ba ta zo ba sai iza ta zo to shine ya ce na'am haka yake bi ma'ana tabbas haka ne iza lafazin iza fuja'atin wadda ke dalala akan abin da abba ya gare ta ya auku ne kwatsam kamar misali ka ce kharashtu min albayti fa iza zaidun eh wannan ana kiranta fuja'iyya ma'ana ya zo ma bagatatan ina fitowa daga ɗaki kwatsam sai ga zaidu to ita ba ta shiga ga al'afa'al tana shiga ne ga jimla ismiya fa'iza zaidu to ina misalinta to shi ne ya ce izafu ja'atin ita izafu ja'atin badal lilfa takan zo wani lokaci sai ta tsaya madadin fa waccan fa da duk bayanai sun gabata a kanta wadda ake kawo wa watakunu rabitatan li jawabi shar to amma sai a ki kawo ta sai a kawo iza kamar misali wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim sai ce mi izahum ai asalin sa fahum yaqanatuna amma an bace fa sai aka ce mi to wannan iza madadin fa take in ka zo tafsiri sai ka yi bayani da ya saba ka'ida tunda an ce wa in to save home kaga an samu harfi sharɗin an samu kuma failu sharɗin yanzu muna neman jawabu sharɗin to shine hum ya kana tuna sai aka fara da suna saboda haka jimla ce ismiya jimla ismiya kuma bata cika sharaɗin jawabu sharɗin ba to me ya kamata a kawo fa'ul to sai na duba ban ganta ba sai na ga iza to me yasa iza ta zo sai ka ce ai da malaman na hau sun ce eh na'am iza fuja'atil lil fa badal to shikenan ka sawa ka kare kanka yawwa kawa kanka mafita ka fita ko hmm?
ta wannan kenan to shine abin da yake nufi da wannan sadrul bait na'am izafu ja'atil lil fa badal yayi ma wannan magana ne saboda kakkaje cikin alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kalamul arab kaga gashi an samu sharadi sannan jawabu sharadi bai cika ma'ana ba a kawo fi'ili wanda yake mudari'un ba amma kuma madadin a kawo fa'in kuma ba a kawo ta ba an ka kawo wani abu na daban to shi yasa ya ma wannan magana shi yasa ya yi maka wannan magana
to duk abin da ka ji an faɗa shi a ƙa'ida shi a ƙa'ida kuma shi a asali cewa fi'ilu sharɗin an ya kuna mi majazuman jawabu sharɗin an ya kuna mi to in ka ga dama jawabu sharɗin ɗin na wani lokaci sai kai mai rufuwa amma haza kalilun jiddan kalilun fi kalabil arab bai da yawa to shi yasa ya ce warraf'u fi jawabi ma dara aqal yin raf'a ga jawabu sharɗin ba sharaɗi ba shi sharaɗi labudda an ya kuna to sai aka yi ma shi mudari sai aka yi mai rufu'a to ya ce kal wannan yana da karamci ya karamta a larabci bai da yawa bai da yawa sosai an gane ko ko da ka gan shi to bai da yawa a larabci saboda haka idan ka ce misali in ta zahab to za ka iya cewa a zahabu ma'aka to haza kalilun eh bi ma'ana nadirun bai da yawa abinda alkasir fi kalamil arab azhab ma'aka kamar yadda misali suka gabata to shi yasa ya baka bayani babin ya ƙare to daga nan na ya ƙare daga babi na gaba duk sai kai mata rufa azhabu in tazhab azhabu to haza kalilun yawwa in masani haki sai kawo kanka mahita ko ba haka ba sai ka kama kanka mahita eh kenan in kaga masani ya yi haka nan kakka zarge shi amma wanda ba masani ba to shi kan labudda dole ka yi jayayya da shi me yasa ya saba ma asali wanda ba masani ba duk adawatu dukkansu eh guda goma sha ɗaya ɗin nan eh bandala da lamul amri da lam da lamma waɗannan su fi'ili guda ne kawai yawwa amma su waɗannan jawazimul fi'ilainil mudari'aini su ake magana a kansu kana da damar jawabu sharɗin sai kai masa in fi'ilin ne mudari'un kana da damar kai masa rufu'a amma haza qalilun jiddan kenan aka sansa shine mi alkasir shi an mai yawa to daga nan nahawu ya ƙare daga babe na gaba har zuwa ƙarshe sarfu za a shiga bi ma'ana wasu babuka ne guda uku ya ɗauko da at-tasgiru hurufu ziyada annasabu kulluha min mabahisi ilmi sarf saboda haka a babin sarfu suke daga inda mun kai to zuwa nan shi annahu to kuma sai ɗauko babuka waɗanda ba ma harkun sarkudin suke ba can tsakiya-tsakiya wasu ma ƙarshe suke tasgiri galibi ƙarshe ake kawo shi a cikin tasiriful asma haka shi ma an nasabu hurufin ziyada su ma ana ɗan kawo su farko-farko akwai su a wajen tasiriful asma da tasiriful afa'al da insha Allah ta'ala sati mai zuwa su za a yi bayani za a yi magana akan at-tasgiri sai mu takaita a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe Ah, Allah ya ƙara fahimtar da mu wannan ilimi mai mahimmanci wanda zai taimake ka ka gane alkur'ani ka gane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ko yaushe kai ya karatu to ka roƙi Allah ya fahimtar da kai shi kuma ya ajiye maka shi dukan biyun ake so ko ka rike in baka fahimta ba to aikin banza ne ko ka fahimta idan Allah ya kwace daga baya kuma shi ma aikin banza ne amma ka gane kuma Allah ya tanada maka shi duk sanda an ka taɓa mas'ala sai an ka tambaye ka sai ka yi bayani ko sanda ake bukata sai ka yi bayani to wannan alamun ka fahimta sannan kuma ilimin yana nan to wannan shi ke da wahala kwarai da gaske da yawa wasu zaka ga sun yi karatu amma ba su gane ba hunaka farkon tsakanin karatu da fahimta za ka iya karatu ka tara karatu amma baka gane ba to hakko yaushe a roƙi Allah fahimta kuma a sa Allah gaba kuma a kyautata niyya a ji cewa karatun ana yi ne na saboda Allah ba don a ce ni na sani ko na iya ba la ka ji a ranka cewa bauta kake yi da wannan ilimi wannan shi ya yi waya shi yake bo shi yake gagara tullabul ilmi a yau mutum ya ɗauka cewa karatun ibada yake yi daidai da yadda yake sallah to in ka yi wannan kassa wannan a zuciya sai Allah ya taimake ka Mm, Allah ya tausaya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh